أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamanmu na goma kenan a wannan maraice na goma da muke godiya ga Allah maɗauki da ya sare mana haɗuwa a cikinsa goma ga watan Ramadan a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 15 ga watan biyar a shekara ta 2019 a lissafin miladiya يقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الدرس إن مكيدية لوراد مهمة أبن الله مكيفة آه a wannan ayoyi guda goma na ƙarshen suratu ali imran mun ɗan shiga bayani akan abin da masu ilimin abin suka ambata dangane da halittar sammai da ƙasa iya abin da suka ambata gwargwadon iliminsu wanda manufar ita ce ta kimsa mana tunani mai kyau dangane da halittar allah don mu ga girman halittar kuma ganin girman yadda Allah ya halitta din ko in ce ganin girman halittar zai nuna mana kuma alama ce ga girman mahalicci samuwar mahalicin da kuma girmansa wannan zai nuna maka wajibcin babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba kuma wajibcin a yi masa da'a wajibcin kuma wato a nisanci saba masa wannan shine manufar shiga wannan babi amma ba haka ba mu ba ƙwararru ne a wannan fage na maganar sciences cewa an yi kaza an yi kaza ba kuma dama ba wannan ita ce manufar ba kamar da kullum na sha ambata mana a darussan mu a wannan makaranta shine asalin maganar mu qur'ani ce da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar asali da wajibi a gaskata ta ita ce wannan duk wata magana a za ta karfafe ta a karba ba za ta karfafi qur'ani da sunna ba a kyale ta ka shigar mu wannan fagen dan ya dan buɗa mana mai muga daga cikin wanda ba su yi karatu a wannan bangaren ba za su ga girman lamarin nan da Allah madauki ke faɗa cewa lalle akwai aya to ayan nan in ba a yi maka irin wannan bayanin ba Allah ba za ka gane ta ba wannan shine dalilin da ya sa muka shiga tattaunawa akan waɗancan al'amura a dama na fara jero mana kamar da malam usaimin ya ambata je ina jin ban ambata mana ba daga cikin fuskokin da za mu gane a ayoyin da suke cikin khalqus samawati wal ard da kuma ikhtilaful layli wan nahar mun dau fuska daya daga cikin waɗannan fuskoki na fahimtar wato yadda Allah ya halittar sammai da ƙasa da kuma ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala dangane da wannan halitta da ya yi ɓangare na biyu a kansa za mu tashi wato mu lura da waɗannan ayoyin na cikin halittar sammai da ƙasa min jihati ma fiha min al-husni wal baha'i wal jamal ta hanyar lura da abin da ke cikin waɗannan halittun na sama da ƙasa yadda Allah ya yi su da kyau da gini mai tsari da kuma kyawun diri dukkan abin da Allah ya halitta to za ka gan shi mai kyau ne mai kyau ana nufin min haiful asul asalinsa mai kyau ne ba za ka ga wani abu na targaɗe a cikinsa ba sai abin da Allah ɗin ya yi shi domin haka don a ɗau izina misali a cikin halittar ɗan adam ba halittar ɗan adam ɗin ce Allah ya kuskure a cikinta ba a'a Allah yakan sanya wani nau'i na a tawaya za a kira shi a halittar ɗan adam ba dan Allah ya kasa yin mai kyau ba a'a sai dan ya ba da izina da wa'azi ga masu hankali za ku an haifi wani gurgu a haifi wani makaho a haifi wani garma garma mai dan karamin kai wanda kwakwalwarsa ba ta iya daukar abubuwa da yawa wannan duka Allah yakan bar wannan abu ya faru ne ba dan kuskure abunsa ba Allah baya kuskure amma saboda a samu abun lura da kulawa kuma su ma waɗannan abubuwan suna da sababi na aukuwarsu to amma idan ka duba kuma yadda Allah ya yi ado da sama yanzu ka duba sammai Allah madauki ya gaya mana wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih wa ja'alnaha rujuman lishayatin kamar da fada suratul mulk mun sanya wato wannan sama mun kawata ta mun mata ado bi masabih da fitilu mu a hange irin namu na dan adam abinda muke gani taurarin nan ga su suna zama mana fitila wata ya haskaka mana a ga inda za a je tauraru ga su nan in ka kalli abun abun ado abun gwanin ban sha'awa ado ne wannan ko ba ado bane abu ne mai kyau duk wani ƙwararre a iya tsari ba zai iya tsara wannan ba in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala bangare na uku na lura da waɗannan ayoyi na halittar sammai da ƙasa shine min jihati itqaniha yadda Allah ya kyautata abun kyautatawa nan ana nufin ba ta bangaren kyau da jamal na biyu ce ba ana nufin wato abin ya yi kyau ya zama mai kyau kwarai da gaske yadda wato duk abinsa bisa tsari yake ma'ana akwai abin da za ka kira shi a accuracy wajen yadda Allah maɗauki ya tsara abin yadda yake gudana in ka kalli misali yadda rana take fitowa a kullum da lokacin da take fitowa da lokacin da take faduwa da take buya ba ma ganinta da yadda kuma Allah ya sanya kamar da ambata mana jiya waɗannan halittun na sama kowanne yana yawo a cikin falakinsa babu ranar da muka ji a ce wani abu ya gagari Allah riƙewa ya rikito duk sun ruguzo sun faɗi ba a samu wannan ba duk abin da ka samu ya faɗo ko na wani dutse ko wata wata misali tauraruwa kaga ta wuce duk wanda sanin Allah da tsarinsa shi ya aika ta ta wani aiki kamar da ya ambata rujuman li shayatin ana amfani da wannan taurarin dan su zama abin jifa ga shaidanu a lokacin da suke hawa sama dan su wato istirad sam'i su saci wani abu na ilimin gaibi to Allah subhanahu ta'ala ya sanya tun daga halittar sammai da ƙasa tun kafin a zo a halitti dan adam komai bisa tsari shine wannan itqanin tsarin kuma mai kyau da ba za a samu kurakure a cikin su ba ka duba da dan adam Allah ya yi shi kofar cin abincinsa bakinsa na magana bakinsa na cin abinci hancinsa da yadda zai shaka da kunnuwansa da yadda Allah ya masa komai duk inda ka ce bari ka canza wani abu ka sa shi a wani mahalli daban ba inda Allah ya sa shi ba sai ka ga ba zai kyau ba wannan mun sha magana a kansa yau don haka wannan ta bangaren iskan kenan wa adamu takhalkhuliha da cewa babu wani halal babu wani kuskure da zaka gani ka kalli ginin sama da yadda aka yi wani abu a ƙasa ko ka kalli wata halitta ta Allah ka ce kai wannan halittar ba haka ya kamata a yi ta ba sai dai ka ce wani halittar ta fi wata kyau ko kyan siffa ko a ɗan adam akwai mai kyau akwai mai matsakaici akwai kuma wanda damin wanda Allah ya halitta shi haka ba tare da kyau ba wannan kuma duk ba kuskure bane a gun Allah haka ya so ya sa mutum dan ya zama abin lura ga al'umma mai kyau wani ya alfahari da kyansa ya zama sababin halakarsa ko mai muni kuma wani ya sa masa wato kaskanci da tawazu ya koma zuwa ga Allah wannan abu ma kila ya zama masa sababin shiga aljanna haka komai da hikima Allah subhanahu ta'ala ya aikata shi a cikin alqur'ani a wannan sura ta al-mulku da na kawo aya ɗaya daga cikin ta Allah madauke na faɗa alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqi ar-rahmani min من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ka duba ka ga yadda Allah halitta sama ba dama ka duba ka ga wani wuri da zaka ce ina ma an gyara kaza to me ma ka gani tukuna da zaka ce a gyara mu eh abin da muke gani yanzu in ba dan abin da muka faɗa jiya abin da su malaman kwakwale kwakwale a wannan babin suke faɗi wani abin ba za ka yi tasawurin sa ba wani ba za ka iya ganowa ba ballantana ka gane kaza da kaza kuma da muke faɗa jiya a ce girman rana ya kai kasa duniya irin wannan wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari uku fa a cikin rana wannan duniyar tamu gaba ɗayanta ka irin wannan ai ka gaba wani abu ne dan kayi haka ma ba za ka gano ba ballanta ka iya gane cewa a gyara ko ya yi daidai ko bai daidai ba iya abin da ka gani na halittar Allah iya gwargwadon abin da hankalinka ya iya kaiwa zuwa gare shi idan ka ya gani kunnan ka ya ji labarin wani abu to iya nan za ka tsaya kuma tunanin ka ya tsaya iya nan da haka Allah subhanahu ta'ala ya halittarsa ba tare da wani abu na kuskure a ciki ba bangare na hudu na lura da wannan ayoyin da suke cikin halittar sammai da ƙasa shine min jihati ma auda Allahu fiha min al-mawad al-muta'addida al-mukhtalifat al-anwa'i wal ashkali wal manafi'i ta bangaren irin abubuwan da Allah madaukaki ya sanya a wannan duniyar mu kenan mu ɗan adam da sauran abubuwan da suke mana amfani yanzu ka ɗauki ka je ka samu wani malamin gona ya maka bayanin irin tsire-tsiren da Allah ya yi a duniya fannonin ilimi daban-daban daban da aka rubuta a wannan fannin Allah ya yawa da su wanda aka rubuta bangaren tsire-tsire kenan ba zancen horticulture ba a'a iya abin da ya shafi duk wani abu da ya fito bayan ƙasa sawa'un bangaren noma da bangaren bishiyoyi su kansu amfaninsu da kuma ire-irensu da yadda tsiron yake fitowa da irin amfanin da ake samu da wanda yake ba da 'ya'yan itace da wanda baya ba da 'ya'yan itace da mai launi iri-iri wani ɗaci wani bauri ko wani kuma haka yake gardi kowanne da irin abin da Allah maɗauki ya sanya shi duka wannan ayoyi ne to Allah ya sanya mana waɗannan abubuwa mukhtalifatul anwa'i wal ashkali wal manafi nau'in su daban shakalin dirinsu tsarin jikinsu daban kamar da na ambata ka duba halittun da Allah ya a ruwa kawai sai kai mamaki irin wannan rashin sanin ayoyin Allah da rashin imani da Allah shine yasa masu theory din evolution suke ɗaukar cewa abubuwa da kuke gani tsurowa suke daga ƙasa wasu su ce tsurowa suke daga ƙasa wasu kuma a ce daga wani abun ne ya haifar da wani abu misali a ce dan adam asalinsa daga biri ko makamancin wannan ko kuma a ce a cikin ruwa halittun ruwa kasar da take cikin ruwan da dattinta da rairayinta na can kasa shine ya haifi ya samu wasu tsutsotsin aka same su irin yadda zaka samu mutum ya bayan gida ya tashi a bar bayan gidan shi kadai ya dade wasu kwanaki sai kaga ya bu kafin ya zama danye yana ɗanyensa sai ya kaikashe sai ya bushe in ya bushe kuma sai a samu tsutsotsi a ciki tsutsotsin nan abubuwa ne masu rai sun haifu daga cikin wannan abu duka ba haka kawai suka samu suka samar da kansu ba a'a Allah ne ya nufin hakan ya auku to wasu masu evolution irin wannan suke kallo sai su ce to duk sauran halittar ma a haka aka yi su ma'ana wani abu ne ya tsiro daga cikin wani abu daga cikin ƙasa saboda riɓewarta wani abu ya fito sai aka samu tsutsotsi ko irin su gamatoro da ake samu lokacin damina misali daga fito daga cikin madashi ko za ga wani lokacin sai a ɗauka haka kawai abin ya faru ba da shirin Allah ba a'a duk abin da ka gani na ƙwayar halitta to Allah ya halicce shi da saninsa sawa'un ka san shi ko baka san shi ba har kun san ga matoran ma tukuna ko yanzu akwai shi ko babu shi babu wasu ba su sani ba ni na san to Allah ya kiyaye mu dai nan haka ake kiransa ko la'alla hausar wani wurin daban ana ce masa ga matoro da na san wani madaci a gidanmu kullum shekara in ya fito duk shekara sai an fama kana kwance za ka ji ga matoron yana ta zazzagawa a ɗaki ko ina in yanzu ne yara suka gani sai hankali ya tashi daga an kaɗe su gefe ko shi kenan wani ma sai baccin zaune ya yawo a kanka Allah ya sauke to ku kyala wannan zancen mu koma gefen waqtilafun laili wan nahar me ake nufi da ikhtilafun laili wan nahar haka Allah ya faɗa cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari a wannan ayar ya abin da ya ambata kenan sai ce la ayatin li ulil albab ta ta suratul baqara kuma ya jero wasu abubuwa wal fulki lati tajri kamar da muka karanto ta jiya to nan menene kaga ba a ce ayar daren shi kadai ba ayar yinin shi kadai ba a ta sai aka ambaci ikhtilafun laili wa ikhtilafun nahar dan haka nan muna da abubuwan lura guda hudu khalqus samawati abu ɗaya ne khalqul ardi ko khalqu ikhtilafin laili khalqu ikhtilafin nahar halittar sammai halittar kasai halittar sabani na dare halittar saɓani na yini mana yadda da yini da dare suke saɓa ma juna wannan ayar ta ɓangare wajen biyar shi kuma za mu iya fahimtar ayoyin ikhtilafun laili wal nahar jiha ta farko min jiha ce annan laila zulma ka kalli cewa dare menene shi duhu ne dare shi duhu ne wannan hara kuma me والنهار نور shi kuma yini me haske ne Allah madauki ya bamu wannan maganar a suratul qasas qul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya afala tasma'un ku duba ku gani Allah yake tambayar mu kul ka ce a ra'aitun ku bani labari nan kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa ya wa kafirai ku ban labari wanda kuma dama wannan istidlali ne bi ayatin rububiyya dan a kira su zuwa me zuwa uluhiyya cewa ku duba yadda Allah ya halitta in sun ga girman halittar Allah sai su ga girman Allah sai su yadda Allah shine Allah shine mahalicci don haka babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi sai su tuba sai su zama musulmi su bautawa Allah shi kadai Allah sai ce ku duba ku gani in ja'ala Allahu alaikumul laila sarmada da Allah zai sanya muku dare sarmadan ila yawmil qiyamati ya miƙe har zuwa tashin alkiyama dan Allah kowa ya sawwara wannan ya gani kar ka kawo zancen nefa kar ka kawo yanzu ba nefa ake cewa ba ko kamfanoni ne ga sunan ba sai mun faɗi ɗaya ba kar a ce talla ne ko yawwa kar ka zancen a ci balbal ɗinka da fitilar ka da tosila ɗinka da tawaya da ba tawaya ba ka ɗauka duk babu waɗannan a ce haka za a rayu a cikin duhu a cikin gidanka kawai a ce za ka rayu a duhu duhun wuni dare ɗaya ba kwana ba kwana uku ba ba sati ɗaya ba ba wata ɗaya ba ba shekara ɗaya ba kawai kwana ɗaya a ce an ɗauke maka wuta babu alamar za a same ta kuma baka da torchlight ba komai duk abin da zaka ɗauka sai ka yi lalube ku ɗauka inda haka Allah ya mana rayuwa har kiyama to sai Allah ya tambaya man ilahun ghairullahi wannan ubangiji ne nan ilahun abin bauta ake nufi amma tun ana zancen rububiyya ilahun ne wanda yake ma'anarsa ar-rabbu ma'ana nan rububiyya tadkhulu fil uluhiyyati mun san da mun yi magana dama akan wannan dama da uluhiyya da rububiyya itlaqin sa a cikin qur'ani kamar maganar imani ne da islam ko yawwa idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a nan man ilahun aka ambata amma duk ana nufin man rabbul ladhi man al khaliqul ladhi ya'tikum bi diya wanda ubangiji ne zai iya zuwa muku da haske da Allah akwai babu to in muka yadda babu in ba Allah ba to me ya kamata a yi afala tasma'un to shi yasa yi wannan tambayar shin ba kwaji duk abin da ake gaya muku na ayoyi ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah shi kadai ku daina bautar gumaka to sai Allah ya faɗi wannan sai kuma ya nanata wata tambayar قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أنا تنبيرك har yanzu. Inda Allah zai sanya muku kaga fa ya faɗi shine mai sawa yawwa ya faɗi shine mai sawa to inda zai sanya mana yini gaba ɗaya rana ce gaba ɗaya babu dare ba lokacin da a samu daren da za a huta inda Allah zai sanya mana wannan har tashin alkiyama sai ce man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi wannan ubangiji ne zai zo muku da dare da za ku huta a cikin sa ku nutsu tunda dama Allah ya halicci kowanne da abin da za a ciki gashi nan shine sai yake cewa bayan ya faɗi wannan sai yake cewa a wali tabtahu a kafin nan sai ce afala tubsiru shin ba ku gani ne sai kuma ce wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروا yana daga cikin rahamar Allah ya sanya muku wannan don haka samun dare rahama ce samun yinin ma rahama ce ya sanya dare domin me don a nutsu a cikinsa litaskunu fihi ya sanya yini kuma litabtagu min fadli rabbikum a saboda ku shiga cikin yini da rana a shiga mota a buga a yi tafiya a je kasuwa a dawo a ci kasuwa a bude kowa na gani da daddare ko galibi kowa yana kwance sai miyagu masu aikin sace-sace su ne za ka gani da daddare duk wannan menene rahama ce ta Allah to waye mai yin wannan in ba Allah ba a cikin suratul qasas aya ta 71 zuwa 73 za ka ga wannan don haka da dare da kuma yini menene su menene ayoyi ne ayoyi ne ta bangaren cewa wannan duhu ne wannan kuma haske ne sannan kuma daga cikin ayoyin har yanzu wata fuskar shine ikhtilafuhuma min jihati quli wal qisari wato ta bangaren tsawon su da kuma gajeranta su gajarta zaka ga wani lokacin dare yafi yini yawa wani lokacin kuma yini yafi dare yawa yanzu a wanne muke yini yafi yawa ko yawa lokacin zafi an fi samun yini yafi yawa lokacin ka ji azumi ya yi maka wahala to wata ran kuma haka za mu jiyo yanzu ba gashi wannan shekara a watan mai farkonsa muka yi bara a tsakiyar mai aka fara azumi to yanzu baɗi kuma sai ka ga a ƙarshen april duk shekara kwana goma sha ɗaya tana raguwa tsakanin lissafin miladiya da lissafin watan sama haka za ka ga an koma wata rana kuma sai a koma azumin ya koma zamanin sanyi yanzu ku tuna 89 abin nan zuwa 90 haka aka irin wannan a april ake aka rika yin azumi na tuna 1992 a cikin azumi lokacin da aka yi matsalar oka gideon oka ko yauwa a wani lokaci a april lokacin azumi a cikin azumi aka yi waɗannan abubuwa to kun ga azumin ya sake dawowa ana yin sa wajen irin wannan to haka nan wata ran zai dawo a januwari za a yi sai a yi tsakiyar sanyi sai ga duk wannan sayan kankarar duk babu to duka wannan menene hikima ce ta Allah yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to sanin sai ikhtilafuhuma harran wa bardan shi ma sabanin dare da yini wata ran kaga wannan daren da zafi wata ran da sanyi wannan yinin wata ran da zafi wannan wannan yinin kuma wata ran da sanyi to shi ma wannan wata alama ce daga cikin alamomin Allah hakanan kuma firraha'i wa shiddati wajen samun natsuwa da kwanciyar hankali da tsanani za ka samu nan kuma an fassara malaman sun fassara a dare da yini din ne bi ma'anar azman wato wani zamanin ka ganshi zamani ne na samun raka'i da jin daɗi da kwanciyar hankali tattalin arziki yayi kyau wani lokacin kuma kaga tattalin arziki ya yi tsanani ana shan wahala wani lokacin kuma alama ta biyar ko aya ta biyar fil izzi wal zulli wal nasri wal khuzlan wa tilka al ayyam nudawiluha wannan kun ga fasar ayyam inda ake nufi al-layl wan nahar tafiyar su yana nufin wannan abin da ke faruwa wata ran ka ci nasara wata ran ka fadi jarabawa a makaranta wata ran ka ci wata ran ka fadi wata ran ka oba wata ran ka ci a a da yawa wata ran ka samu aiki wata ran gashi abubuwa su yi maka daɗi wata ran kuma tagumi duka haka rayuwa take wata ran kai ne shugaba wata ran an sauke ka wata ran kuma zaɓe ya ƙare an gama ka iya abin da za ka yi ka sauka wani kuma ya zo ya hau sarauta ce wani lokacin kuma zaɓe ne haka kowa wata ran wannan ne alkali wata ran ba shi bane wannan ne limami wata rana ba shi bane haka yaro karami yana takata ya tashi ya girma ya zama babban mutum ya kuma koma yana dogarawa da sanda ya koma ya manta rayuwarsa komai arzalul umur duka haka Allah ke jujjuya abubuwa duka ayoyi ne na yadda ya halitta su haka ya ku bayan Allah yadda Allah maɗauki ya halittar nan to akwai alamomi masu yawa na nuna girman Allah na nuna kuma wato wajabcin ai imani da Allah a yadda da shi shine mahalicci shi kadai don abauta masa shi kadai wannan a dunkule iya abin da shafi wannan sai mu koma mu karanta abin da malam ya ambata a littafi don kar mu nisa da littafin insha Allah Allah ƙara mana fahimta kamar ya fara ambatawa ɗazu dan faɗakarwa na abin da ya shafi harkar magana akan sciences din nan a zamanin yanzu za ku ji wasu malaman suna mai da hankali kan irin waɗannan harkokin kamar misali wasu ma har website suka yi su zagnolin najjar da makamantansu za ka ga suna yawan magana akan al'ijazul ilmi al'ijazul ilmi yana nufin miracle na alkur'ani na wato abin da ya shafi abin da Allah maɗauki ya ambata na scientific miracle da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani yau a fito da kaza gobe a fito da kaza to waɗannan abubuwa yana da kyau a ambace su don a zaburar da mutane su ga girman Allah to a tsaya iya nan kar a wuce kuma a kai ga cewa ana so a samar da taufiki tsakanin ayoyin qur'ani da kuma binciken masu ilimin wannan zamani kar malamin addini ya sa kansa wannan wannan ba harkarsa bace yawwa a hakanan suma malaman sciences din kar su shigo gonar qur'ani su ce qur'ani nan ya saba musu ko makamancin wannan kowanne zancen da yake daban qur'ani magana ce ta wanda ya halitta shi ya san halitta shi ya ba mu ikon abin da za mu sani cikin abin da ya ba mu dama mu sani na halitta shi kuma ilimin sciences da babu shi aka fara samunsa dan adam ya samar da shi kuma aka yi ta ci gaba yau an san kaza jiya ba a san wannan abin da aka sani yau ba gobe kuma za a zo a san wani abu da ba a san shi jiya ba da ilimi da yake da ilimi ne da yake masdarinsa daya asalinsa daya ne to za ka iya cewa to sai ai muqarana wannan daga Allah yake wannan kuma daga dan adam yake dan adam shi kansa halittar Allah ne bincike yake yau ya san kaza gobe ya ƙara sani jibi ya ƙara sani don haka ba dama ya amfani da iliminsa na wani zamani a ce a kwatanta shi da qur'ani a ga ko qur'ani yayi daidai ko bai daidai ba kar mu shiga cikin wannan duk musulmi ya zama asalinsa ya yarda da alqur'ani duk abin da Allah ya faɗa shi ne daidai babu kuskure a ciki sawa'un mai ilimin science ya gano wannan ko bai gano ba ran da ya gano insha Allah za a zo a samu tawfiki amma kar malami ya sa kansa cewa duk wata aya da zai fassara sai ya samo abin da ya kama da ita ko ya ce dan ya kawo wani abu na ilimin science dan a tabbatar da cewa qur'anin daidai yake an fahimci wannan kuma sannan kada mai sauraron sa ya fahimci duk inda aka ambaci wani abu na science science to irin wannan zanta a kokari ake a tofiki a kokari ake in ana wa'azi a gaya wa mutane abinda ba su sani ba ta wannan bangaren kawai dan a samu wa'azi za a iya samun abin da malamin ya faɗa daidai ne a gun masu ilimin science za a iya samun kuskure a cikinsa dama tunda ba harka sa bace ba matsala babban abin da ake so shine a samu wa'azin ya shiga cikin kwakwalwa yadda za a samu ganin girman Allah ta hanyar ganin girman halittarsa ina jin kun fahimci wannan yau wannan shine maqsudi to mu karanta abin da malai ambata yace yukhbiru ta'ala إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بميضا سن أولي الألباب سواء أولي الألباب الألباب جمع لبني لب شيني أقوالا أبو مدرسة روانسا ainihinsa abin za a ce misali duk abin da yake da bawo da kuma me a ciki da abu mai bawo ai akwai asalin dan ciki ko akwai kuma bawo to in ka cire bawon abin da ke ciki shi ake ce ma lubbu an fahimta to hankali ana kiransa lubbu saboda shine tsagwaran dan adam da mutum da tunaninsa an fahimci abin yawa amma abin da ake nufi a shar'ance akwai hankali na zaka'i akwai hankali na shari'a to wanda shari'a take nufi wanda Allah ke nufi a Qur'ani ana zancen aqlur rushdi ne ba aqlur zaka'i ba domin za ka samu mutane in ka kun san zaka'i in an ce zaka'i da zalo ana nufin intelligence yawwa ma'ana kwakwalwa a ce mutum is brilliant shi ne ake nufi da zaka'i mutum ne mai kwakwalwa mai rike abu to ba shi ake zance ba a nan wurin domin za ka iya samun mutum mai basira mai kwakwalwa sosai amma yana bautawa gunki saboda ba shi da hankali don haka aqlur rushdi shi ake nufi anan yawa za ka ga masu ilimin sciences nan da yawa an same su saboda rashin shirya ya kera abu ya kero waya ya kero menene amma sai ka ganshi a ƙasar su yana sunkuyawa yana suje daga saniya haka ne ko ba haka bane yau wannan masu yin addini kenan wasu kuma ma gaba ɗaya ta hanyar wannan su sai ba ruwansu ma da addini su ga addinin hanya ce wato wadda take ta danne kwakwalwar ɗan adam don haka a nemi yancin ɗan adam shine a raba shi da addini duk waɗannan hanyoyin ba hanyar zaka'i ne ba hanya ce ta rushid ba ba hankali bane don haka duk waɗannan marasa hankali an fahimci wannan duk mutumin da bai shiryu ta hanyar ilimin da Allah ya bashi na zamani ya gane addininsa ya dawo kan hanya ba to baya cikin ulul albabi haka duk wannan ayoyin da ake ambata ana magana ne li ulil albabi ma'abuta aqlur rushdi allazina yastarshiduna bin nazari ila al ayati wa ta'ammuli fiha thumma yahtaduna ila ma qala Allah tabaraka wa ta'ala mana waɗanda za su kalli halittar Allah su yi tunani akan halittar Allah wannan din sai ya jawo su zuwa ga abin da Allah ya faɗa su imani da shi su yadda da Allah su miƙa masa wuya kuma su bauta masa amma duk wanda duk kwakwalwarsa duk ƙere-ƙerensa in bai yadda da Allah ba to sunansa mai zaka'i yana da intelligence amma kuma ba shi da hankali na rushud na shirya muna roƙon Allah ya shiryar da su ana samun da yawa suna shirya sakamakon bincike-bincikensu wannan kuma dai ba mahallin ba da labarai ba ne da akwai labarai da yawa na mutanen da suke masu ilimin sciences nan ta hanyar abin da suka yi na bincike-bincikensu suka tuba suka bar wato addinai da suke yi kuma suka koma hanyar Allah subhanahu wa ta'ala suka musulunta muna roƙon Allah mu ke ƙara faɗaɗa addinin musulunci da irin waɗannan mutane masu ilimi da kuma ma dukkan wanda Allah ya nufe shi da shirya to waɗannan su ne ulul albabi masu hankali wa fi zimmi dalika daga cikin waɗannan ayoyin na halittar sammai da ƙasa a cikin abin da Allah ya faɗa haffal ibada ala tafakkuri fiha da ya ambaci maganar cewa akwai ayoyi a halittar sai kuma ya kwaɗaitar da bayi ɗin akan su yi tunani akan waɗannan ayoyin halitta ɗin wattabassuri bi ayatiha su yi ƙarin basira da ayoyin waɗannan halittar Allah wa tadabburi khalqiha da kuma tuntuntuni akan yadda Allah ya halicce su kuma da na ambata yana da kyau zaka ƙara imani in kana zaune kana kallon halittar Allah kana ƙara wato tunani akai mun ambaci wannan jiya ko ka zauna kawai a ka rika kallon halittar Allah ko kazar gidanka ka zauna wata ranka ka kama ta ba yankawa za ka yi ba ka rika duban yadda Allah ya halicce ta da kan da yadda yake ko in tana koto ko tana baiwa ɗan tsaki abinci ka zauna kawai kai shuru ka kalla mutane da yawa sun yi basira sun ƙara imani sakamakon wannan irin abin da suka kalla tumakinka jakinka na gida ko menene Allah hore maka na irin abubuwa masu rai kai zauna baka da komai ma kalli tururuwa da take gidanka gara da take cinye maka kaya take ma ta'adi ka ga yadda take aiki dukka kowanne da irin yadda Allah ya halice shi da kuma irin basirar da Allah ya basu da irin abin da zaka gani na izina akan yadda suke da tsari ka duba irin ƙudan zuma duk da ba kowa ke ganin wannan ba masu harkar zuma sun san wannan yadda zuma take da irin haɗin kan da suke da shi da sarautar da take tsakaninsu da irin yadda suke gudanar da rayuwarsu duk wannan in ka kalla zai ƙara maka imani da wanda ya halicci wanda yake da wannan tsari to haka ɗan adam shi ma ka kalli wato ɗabi'arsa to za ka samu wannan yace wa abhama qawlahu da yace ayat sai ibhami ولم يقل بشيء على المطلب الفلاني akan manema kaza ko abin nema kaza ba cewa akai kawai ayoyi ne bai ce ayoyi akan kaza ba ko an fahimci abun yayi itlaqin abun kawai aka aka inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari sai aka ce la ayati ayoyin me ake nufi ayoyin da za su nuna maka kaza ko ayoyin da za su nuna maka kaza duk ba a faɗa ba wannan saboda mai saboda yawan ayoyin da kuma kowace aya abin da take nunawa daban an fahimci wannan yawa shi yasa yake cewa isharatan li kasratiha wa umumiha dan ya nuni zuwa ga yawan ayoyin da kuma gamewarsu cewa sun shiga kowanne babi in ka ce zaka dauki kowace ɗaya kawai ya isa dirasa yanzu ku duba ku ga yadda masu bincike bincike in ka je dai jami'o'i duk jami'a me yasa ake ce mata jami'a saboda matattara ce ta harkar ilimi kowanne fanni na ilimin rayuwar dan adam da harkokin ci gaban dan adam an masa faculty ko an masa department ko ba haka bane a jami'o'i yanzu ka je bangaren agriculture ka je gurin abin da ya shafi masu fisheries zancen kifi fa kawai suke yi kifi kuma shi kansa sai a kawo maka iri iri iri iri dubbai na irin kifi da ake da shi na taɓa ba ku labarin nan dabino fa dabino kun san dai dabino gashi gashi nan wasu yan wani an ka tambaye shi ya dabino ke shi abin da ya sani dan agadas da dan siki ko in ya je kila ko shi warin ya dan ga abin da ya gani hmm? wani bawan Allah a Madina yana ga shi da kansa ya san dabino kala kala guda 70 daban-daban kuma kowanne da sunansa agun balarabe zai ga maka to nan a gefen fa dabino kenan in ka zo bishiyoyi ga su nan to haka nan su ma waɗannan abu kaga ba buƙatar in an ce maka la ayatin tadullu ala kaza wa kaza wa kaza la ayatin tadullu aka wannan kamar an bata baki sai kawai aka ce la ayatin suna ayoyi ne a cikin waɗannan halittun kowanne da abin da yake nunawa to sai ce wa zalika li'anna fiha min al-ayati al-ajiba domin ko waɗannan abubuwan halittar a cikinsu akwai ayoyi na ban mamaki masu ban mamaki ma yubhiru nazirin abinda zai burge har ya ɗauke hankalin masu kallo wa yuqni'ul mutafakkirin ya kuma gamsar da mai tunani ya gamsar da shi cewa wannan abin ba haka kawai ya faru ba wanda yake da damar kallon irin tashoshin nan wild din nan zai samu ilimi mai yawa musamman in yana fahimtar komentarin da ake yi in za ka iya sa ma tasha dan ka kalli wani abu na irin waɗannan in dan wannan ka sa karka kalli sauran sai wannan za ka samu ilimi ce ka duba ka ga ɗabi'un dabbobi daban-daban a cikin dabbobin nan masu farauta wani idan ya kama abin farautarsa sai ya makure wuyan ya mutu sannan yake fara ci irin zaki misali wani kuma abin yana tafiya yana yagarsa da rai irin su kura irin su karen nan na jeji su haka suke nasu kowa da irin ɗabi'arsa kuma ana suna haifar jariri to irin halin su zai ba zai tafi halin wani abu daban daga wata dabbar ba wannan duka yana daga cikin abin da zaka karanta idan wato kana lura da yadda Allah maɗauki ya halittarsa to abubuwan za su burge ka matukar burgewa shi yasa waɗanda suka san wannan ilimin sun fi fahimtar sirrin da Allah ya yi na halitta a cikin waɗannan abubuwa kai da ba karanta waɗannan ilmomin ba san ba abin da zai dame ka amma su yanzu wani bawan Allah sababin musuluntarsa ina ji na taɓa ku labarin ana sababin musuluntarsa shine shi malamin sanin ilimin janin ne ɗan tayi a ciki harkar haihuwa ba wai maganar gynecologist ba a'a yadda Allah yake halittar ɗantaye a ciki yadda yake ginuwa tun daga gudan daga maniyin ya koma gudan jini din ya koma wannan matakan da sa tsoka da kashi da sauransu shi wannan abin ya karanta sai ake ba shi labarin cewa waɗannan ilmomin Allah ya faɗe su tuntuni a cikin alkur'ani annabi ya zo shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu da suka gabata sunansa muhammad a arabian desert ya zo bai taɓa zuwa gun wani malami an koya masa ilimi ba amma ya zo da wannan labarin ya ce a kawo masa littafin ya gani yana karantawa fassarar bai daɗe ba ya tafi ya je musulunta yace shi wannan binciken da suka dade suna yi da ba a dade da samo shi ba ya za a ce yana nan tuntuni musulmi suna da shi lalle wannan musuluncin wanda ya aiko a yi shi shine mai wannan halitta to kaga yanzu kai da baka karanta wannan ba dan Allah ka san girman yadda ake haihuwar abin da a ciki yadda yake ginuwa da yadda yake samun abinci me hikimar a hada shi da wannan abin nan da ya sunanta placenta da take daga jikin jaririn zuwa jikin uwa kawai kai ne kawai ka san an haihu an kira ungozo mata yanke cibiya cibiyar baka san me take yi ba me amfanin ta kai kanka yadda aka yi ka duk baka sani ba haka shi yasa dole ka girmama wannan ilmomin da ake karantawa ba ilimin banza bane yawwa kawai dai kada ayi wa Allah ƙarya a ciki kada kuma a ƙaryata abin da Allah ya faɗa amma in aka karanta irin waɗannan lalle ana ƙara imani sai kaga kenan kaga kenan akwai bambanci tsakanin wanda ya san wannan da wanda bai san wannan ba duk wanda kai masa wa'azi in ya taba sanin irin waɗannan yanzu duk wanda suka karanta science a cikin kunan cikin zancen da muke sai ga mutum yana gida kai saboda me ya riga ya san abu to haka ake so da ma in ka karanta to zauna kuma kai tunani yaya wannan abun zai samar da kansa ai ko ba zai yi ba to lalle akwai wanda ya samar da shi wane ne ya samar da shi waye taba da'awar ya samar da shi babu duk duniya babu wani ko dan adam ko aljani ko mala'ika da ya taba cewa shi yayi dan adam shi yayi mala'ika shi yayi aljani shi yayi ruwa shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi kwari shi yayi waɗannan dabbobin babu wanda ya taba da'awan nan da'awa ma in ba fir'auna da yayi ta girman kai ba shi ma ya san ƙarya yake don haka Allah shi kadai yayi wannan da'awar kuma shi kadai ne mai gaskiya a ciki an fahimci waɗannan abu da haka zancen da muke gaba ɗaya shine abin da za a yi amfani da shi na ilimin nan na rububiya don a ja mutane zuwa ga uluhiyya mu shine babban abin da ya dame Allah ƙara mana fahimta mu je sai sai wa yunabbihu al-uqula na'am wa yajzibu af'idata as-sadiqin kuma wannan yana fuzgar yana jan yana attracting hankulan da kwakwalan masu gaskiya in mutum mai gaskiya ne to wannan abin zai ja hankalin sai ce kai gaskiya ربنا ما خلقت هذا باطلا وينبه وينبه العقول النيرة كما زي فتكد وتحنكل ما سحسك على جميع المطالب الإلهية أكن دكا أبو بوند أبنجي سبحانه وتعالى ينما أي ما ندي إلمومي دسكد ألاك أدى الله شين المطالب الإلهية يو با أنا نفن أبن دا الله كي نما أي با أنا نفن العلوم التي تتعلق بالإلهيات yau kowane bangare duk wani ilimi da ya shafi abin da ya shafi ubangiji subhanahu wataala asma'i wa sifat rububiyya uluhiyya asma'i da kuma sauransu sai ce fa amma tafsilu mashtamalat alaihi amma in muka zo kan bayani dake dake akan abin da waɗannan ayoyi suka kunsa fala yumkinu makhluqan an yahsurahu to ba zai ba wani abin halitta ya iya kididdige maka irin waɗannan abubuwan ayoyi sai dai kowa ya nasa yanzu da zama za a yi a ce duk kullum a kowace rana mu kira wani mutakhassis specialist a wani fanni na ilimi ya zo yi mana magana a kan wani bangare yanzu ka tambayi masu aikin likita masu sanin harkar magani ga su nan gefen su daban gefen harkar likitan daban shi ma harkar gefen likitan gefe gefe gefe gefe mai harkar sanin fata daban mai harkar sanin ido daban mai harkar kunne da makogoro daban ko mai harkar kashi daban kowane bangare mai harkar jijiyoyi shi ma daban kowanne kuma sai ka ga ana girmama shi a bashi dama inda za a ce za ka gayyaci kullum mu gayyaci mai lakca ɗaya ya zo zauna mana a masallacin nan yau mu gayyaci wannan mai wannan bangaren ya zo mana lakca to shi kadai fanninsa ba zai kare shi ba sai yayi watanni irin yadda aka koya masa a jami'a ce sauke mana wannan ilimin sai yayi shekarun da yayi yana aje mana wani ma yazo kun ga ba za mu kare ba wannan ta bangaren jin ma lecture kenan ba fahimta ma ballantana ai aiki da su don haka fannonin sun yawa ba wani dan adam da zai iya kididdige maka iya ayoyin da Allah ya sanya a cikin halittarsa babu wannan dan adam din ko su masu ilimin sciences din iya abin da suka sani suke faɗa haka nan kuma malamai iya abin da suka sani shi za su ambata wa yuhitu bi ba'dihi ko ma a ce ya kewaye da wani bangare nasa ma a ce ya san komai akan halittar yanzu likitocin wani shekararsa nawa yana likita amma har yanzu bai wuce a tura shi kwas karkashin wani likitan ya je ya zauna a sake koya masa wani abu ba haka ne wa fawqa kulli dhi ilmi ali to haka abin yake wani ma shi ya kirkiro wani abu har yanzu ana zancen kanunul jazibiyya na newton da ya fito da shi sun san kanunul jazibiyya law of abin nan gravity force of gravity wanda newton ya fito da shi har yau ana zancen sa wani kuma zai zo ya kara akan wannan wata ran wani ya zo ya kara akan wannan to shi kuma newton a zamanin sa yana da rai yanzu akwai abubuwan da wasu suka fito da shi duk bai sani ba haka ba dama wani ya iya sanin dukkan abin da ke cikin ayoyin Allah ko da wanda ya specialization a cikin wannan fannin da haka kawai sai dai ilimi da ya shafi Allah ka bar wa Allah kai dai kai amfani da iya abin da ka sani ka ga girman Allah sai ka bauta wa Allah amma ba a ce wai komai ka iya sanin sa ba sannan sai ce fama fiha wa fil jumlati a na tsallake ko eh haka ne yace wa fil jumlati a dunkule dai fama fi min al'azamati abin da ke cikin wannan halittar min al'azamati na girma wasa'ati da yalwa wasa'ati da yalwa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard je ban faɗi wannan ba ko amma in baku ban kuma ta mun yi zancen a karatun ayatul kursi a suratul baqara lokacin makaranta a tafsiri kursiyun Allah kursiyu in ce kursiyu yanzu fassarar da aka ba mene kujera zaka ce ko yawwa to ba kujera ake nufi kursi dangane da in an hada da al'arshi kamar da ibnu abbas ya fassara a hadisi ingantacce shine mawdi'ul qadamaini inda sarauta ce ta dan adam wannan inda ake zama a yi sarauta da ake cewa me kuke cewa karaga yawa to gadon mulkin wannan shi ake ce ma al'arshi arshin mai sarki wani to akwai wani abu a ƙasansa inda yake ɗora ƙafa ko to wannan shi ake ce ma kursi an banci wannan abu to Allah ba mu san yadda yake ba haka iya abin da ya gaya mana kursi iya abin da ya gaya mana al'arshi to ita kursiyin wannan ta Allah subhanahu wa ta'ala ta fi sammai da ƙasa wannan samman da muka yi magana ta jiya da wannan irin faɗin kursiyu ta fi sannan in ka kwatanta da kursiyu da al'arshi kamar ka jefa ƙwandala ne a cikin jeji jejin shine al'arshin ƙwandalar ita ce kursiyu to ita kursiyun ta fi samman nan da muka ambata da rana da galaxin da cluster da waye duk gaba su ta fi su sannan kuma al'arshin haka yake in an kwatanta shi da me da ita wannan kursiyu don Allah me za ka kwatanta kada hankalinka ya tafi saman al'arshi ba ruwanka da wannan gun abin da ya shafi wannan wurin ka tsaya abin da ke cikin alkur'ani ar-rahmanu ala al-arshi stawa bi ma'ana irtafa'a Allah ya yana saman al'arshi yaya yake ba mu sani ba amma girman Allah madaukaki da muke cewa Allahu akbar din nan kamar da muke ammatawa to ma'anarta ya Allah madaukaki shine sama da komai wajen girmansa shine sama da komai wajen girman zatinsa da kuma girman ɗaukakarsa da alkadarinsa da mulkinsa da sarautarsa da ƙasaitarsa babu wanda yake kusa da Allah amince wannan to irin wannan fa wa'azin shi kawai ake nema mu samu ana sai sai in muka yi wannan wa fil jumlati fama fiha min al'azamati was-sa'ati wa intizami as-sayri wal haraka da kuma kyawun da tsaruwar gudanuwa shine intizamus sairi asairi shine gudanuwar tafiyar abubuwa yadda suke tafiya intizamun su organization ya zama yadda suke organize shine ma'ana intizami a tsare suke babu wani khalal a ciki wal harakati da kuma motsin motsin komai yadda Allah ya tsara shi haka yake tafiya kwanan nan masu wannan leƙe-leƙen yan nasa ake ce musu ko na america suna cewa wai a shekarun baya zuwa yanzu sun fara observing wani tauraro yana nan yana ƙara yana ta matsowa yana yiwa wajen duniya yana ta matsowa yana ta matsowa kun taɓa jin wannan labarin hmm? ba ku ji ba ya ku daɗe ana ta yawo da shi nasa sun yi wani bincike kuma da gaske ne sun hango wani tauraro yana ta matsowa to ba a san me zai faru ba in ya matso sosai kiyama ce za ta tashi amma su dai abin da suke faɗa kintacen su sun hango wani abu gaskiya ne ko kare ne wannan Allah kuma shi ya sani Mm, amma tun da dai mun yi abubuwan nan hakan suke suna nan kullum fi falakin yasbahun tafiya su ba abun karyatawa bane ko ba haka bane yawwa to waɗannan abubuwan fa da motsin nan nasu da tsaya wannan nasu wuri guda duk Allah ne ya tsara su har eclipse da ake yi wato kusufi ko kusufi da yake faruwa na wata ko na rana dukkaninsu tsari ne da Allah ya san za a yi shi shi ya tsara shi ba kuskure ba ne za a ce wai wane wani wani rana ce ta yi kuskure ta bilayin wata ku a'a ba kuskure a ciki yawa Allah ne ya tsara abunsa haka dan me dan ya zama mana izina shi yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an ga abun me ake yi a tafi ayi sallah saboda da Allah ya zama in kiyama ta zo to ta irin wannan hanyar ne abun zai faru shine abin da ake tsoro ba wani abu ba shi yasa za a tafi Allah madaukaki shi ya bar wa kansa sanin lokacin da irin waɗannan abubuwa za su faru amma komai ya faru ayatun min ayatin lahi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata aya ce daga cikin ayoyin Allah ta haka a rika jin tsoron Allah a rika jin tsoron Allah yace ya dullu ala azamati khaliqiha wannan tsare-tsaren suna nuna mana girman wato wanda ya wannan halitta din girman sarauta da girman iko da girman zati na hakika wa azamati sultanihi wa shumuli qudratihi da kuma girman sarautarsa da kuma yalwatar ikonsa cewa ikonsa ya ya shiga kan komai yanzu kai kana kwance kana bacci a cikin dare a cikin abubuwan da Allah ya halitta a ɗakinka a ɗakinka baka san su ba da tautau da kake iya gani da abin da ke ƙasa da tautau wani zai zo ya yawo a kanka duk baka ji ba Allah sai ya sanya su wasu ba masu cutarwa ba ne wasu kuma suna da dafin da za su cutar da mutum wani kuma dafin nasu wanda suke zaune kusa da dan adam Allah ya rage musu dafin ko sun same ka dan wani abu ne ana zuwa asibiti an sa magani sai ya tafi wani kuma irin su in ajeji ne in ya same ka take takwas kaɗan sai a ce mutuwa amma duk baka san da su ba me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da mu in za mu kwanta mu kada shimfiɗa kada shimfiɗa ne yana da muhimmanci akwai wasu abubuwan halittun da sun zubo wasu ba daga silin ba wasu daga rufin zana ne wani ya biyo ta sama ya shigo ya faɗo kai duk baka sani ba kawai in ka zo ka sa haƙarƙarin ka ka kwanta sai wani abu ya cuce ka da ka sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana in zaka kwanta kai ne ka kaɗe waɗannan abubuwan suna tare da mu fa duk ba mu san su ba ballantana kiyashi da kake gani sai ka rena sai kawai ka taka shi ka wuce halitta ce ta Allah Allah ya san da shi duk abin da zai ci a ranar Allah ya san shi miƙdarinsa gwargwadonsa yawansa abu ina zai samu tafiyar mil nawa zai ya samo shi akwai tsuntsun da aka ce a rana yana tafiyar kilomita dubbai kuma ya je ya dawo inda yake duka neman abinci ya tafi kai kana nan ka zauna kana jiran sai an baka Allah ba ku mu samu Allah kyauta yace wa ma fi min al ihkami da abin da ke cikin su na ihkami wato yadda Allah ya yi su da wato kyawun tsari da hikima da accuracy shine ma'anan itqani da ihkami wa badi'i san'i da kuma da yi su da tsari mai kyau don an ce dama halitta shine abin da aka halicce shi aka samar da shi ba tare da an ga misali agun wani ba to Allah duk abin da ya halitta ba agun kowa ya taba gani ba shi ya kirkire shi shine ma'anar dama badi'us samawati wal ard wanda ya kirkiri ya kagi halittar sammai da ƙasa bai gani abun kowa ya koya ba wa lata'ifil fi'li da kuma abubuwa ne na ayyuka boyayyu wanda suke da zurfi ba kowa ke ganin su da ido ba ya dillu ala hikmatillahi duk wannan yana nuni akan hikimar Allah wa wad'ihi al ashiya'a mawadi'aha da yadda yake sanya abubuwa a bigiransu wa sa'ati ilmihi da kuma fadin ilimin fadin ilimin Allah ya wuce hankalin dan adam yanzu ko zance kawai yanzu ko tafsirin nan yanzu a duniya ba inda ake tafsiri irin Najeriya tafsirin azumi irin wani duk duniya babu ko akwai babu wata ƙasa da ake irin wannan uslubin tafsirin namu irin yadda ake yin sa a Najeriya yanzu adadin tafsiran kawai da ake da majalisin da me ake cewa a kowanne wuri a ce duk Allah yana sane da su to ba wannan ba su mahalatta tafsirin sauraron da suke tunanin da suke ko me yake yawo a zuciyarsu a lokaci guda duk Allah ya sani a lokacin da ya san abin da muke tunani da wanda kuma ba su zo tafsirin ba da wanda suke gida wasu suna can suna rawa wasu suna tsiya wasu ba sa azumi wasu kuma suna zaune suna karatun alkur'ani a wani wuri duk Allah ya san abin da kowa yake faɗi da kowa yake tunani a lokaci guda kuma Allah ya san abin da tururuwa da ta fita a ƙasan nan da ta haɗu da 'yan uwanta kowace ko sun kai miliyan kowace Allah ya san me yake yawo a zuciyarta in me zuciya ce kai lamarin Allah fa ya wuce da kake tsammani yanzu kai ba abin da ka sani na abin da ke bayan masallacin nan ba in ba zuwa aka aka leko aka ce ga mota kaza ce adadin motocin da ke wajen nan da aka yi fakin ba mai iya gaya maka yanzu sai wani ya karanta ya lissafo amma Allah ya san komai da abin da muke gani da abin da ba ma gani abin da yake yawo a zuciyarmu duk ya sani lamarinsa gaskiya dole kawai ka sallama Allah ya fi ƙarfin ka tsaya kana kwatanta shi da wani ɗan adam balantana to yaushe kowa za ka ɗauki ma wani ɗan adam ka ba shi matsayin Allah wani ɗan adam sai ka ba shi shi ma ka ce shi ma akwai wani abu da zai yi har ya zama Allah gaskiya ba a san girman Allah ba shi yasa Allah ke cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi wannan haqqa qadrihi ba ta cikin salatul fati ba ta cikin alqur'ani وما قدر الله حق قدره بس جرمما الله حقيقة جرمما وصف yayin da suka ce kaza yayin da suka duk mutumin da bai yarda da Allah ba ko kuma ya dauki wani ya kwatanta shi da Allah ya bashi matsayi irin na Allah to hakika bai san Allah ba bai kaddara Allah bai san girman alkadarin ubangiji subhanahu wataala a matsayinsa na alkhaliqu kuma alilahu ba to mu tsaya nan kudik ya ce wa ma fiha min almanafi'i lil khalqi yadullu ala sa'ati rahmatihi abinda ke cikin waɗannan halittu na wato amfani abubuwan amfani tuna ga ko mu bashi nan din da za a iya kawo ƙarshen da lokacin to yace wa ma fiha to ai tuntuni kuka ce mun biyar wa ma fiha min almanafi'i lil khalqi waɗannan halittun in ka dubi abinda ke cikin su na amfani ga halitta kullum a kullum sai an gano wani abu mai amfani a rayuwar ɗan adam a cikin abin da fa Allah ya halitte shi tin tin tin din nan tin baya can ka duba filin magunguna na cututtuka ga malaman sa kullum za su baku labari yau an gano maganin kaza yau an gano maganin kaza in an hada kaza da kaza da kaza za su ba da magani kaza kullum wani amfani ne ko ba amfani ba akwai cututtuka ita cewa babu maganin su to kullum kuma ana ƙara samowa an samu maganin cuta kaza an samu maganin cuta kaza wannan duka amfani ne kullum abin da kake mu'amala da shi kana ƙara ganewa in an haɗa kaza da kaza za a yi kaza ka zo fannin girki a fannin girki kawai za ka ga abubuwa da yawa akwai abin da baka san ana yin wani girki da shi ba yanzu duk mutane suna ganowa in an haɗa kaza da kaza zai bada kala kaza kuma za a iya amfani da shi a kaza tun a firamare ake koya maka yadda ake haɗa kaloli biyu a fidda wani na uku ko to irin waɗannan abubuwan haka a cikin rayuwa yake a haɗa abu kaza da kaza ya fidda kaza a haɗa abu kaza da kaza ya fidda kaza amfani dai da ke cikin halittar Allah Allah ne kawai san shi yanzu wani ƙwaron yana yawo yana da ɗauke da wani maganin da ba a sani ba akwai wani kifin da in ka ci shi ya ɗauki wani sinadarin da zai maka maganin wata cuta baka ma san da ita ba haka ne ko ba haka ba haka nan akwai wata ciyawa za a yanko maka ka sa a cikin abinci a yi wannan sai ga ashe maganin wani abu ne abubuwa dai suna nan a irin wannan fannin Allah ne kawai sun duk saboda me rahamar Allah yake nuna mana wannan shi kuma shi wannan amfanin yana nuna mai mene fadin rahamar Allah da take shi wa umumi fadlihi da kuma gamewar falalar Allah da kuma yadda yake mana baiwa da tausayi da abubuwan alheri wa shumuli barrihi da kuma yalwatuwar ihsaninsa barri nan ihsan ake nufi kyautatawa da Allah ke mana ya tausaya mana in mun rasa wani abu mu samu wani abu shi yasa dole mu yi wa junanmu wa'azi a wannan bangaren ya ƴan uwa musulmi duk wanda ya yi tsammani arzikin Allah shine iya abin da ya sani dinnan to gaskiya shi ma ma qadara Allah haqqa qadrihi arzikin Allah ya fi karfin yadda kake tsammanin kawai abin da ka yarda da shi shine ka je makarantar primary secondary jami'a ka yi NYSC ka zo kai ta yawo da kwali in baka samu aiki ba kai ta zagin al'umma in ba aikin gwamnati akwai ayyuka da yawa da mutum zai ya samu rayuwa arzikin Allah faɗi ne da shi kar ka takaita wannan abun akan yan adadin mutum mutanen da suke aikin gwamnati a Najeriya mutum nawa ne adadin su bai yi yawan da ko kusa ko kusa ko alama bai kai adadin sauran jama'a ba sauran jama'a sun fi yawan da ba sa aikin gwamnati amma ana ci ko ana sha ko ba a ci ana sha ana ci ana sha arzikin Allah yana nan a ƙasa a je a nemo shi shiga noma shiga sana'a ko mai ka buɗa wala sai ga Allah buɗa maka ran nan a hanyar nan sabuwar hanyar nan nake faɗi wannan hanyar da aka yi daga dutse zuwa nan ta hanyar gambara ɗin nan da zaka bi daga bin nan kangire wani garin yanzu da da ba wannan hanyar an samun musu wani ya zo yanzu ya yi makanaiza a bakin titi wanda da ba wannan damar sana'a ta samu ko bata samu ba in ya je ya koyi ya shigo gari nan a koya masa makanaiza ya samu yan tayoyinsa ya koma yanayin mutane faci yanzu nan zai ga an samu ƙwararren mai iya faci a wannan hanya ɗin an ci gaba ko ba a ci gaba ba a haka sai wani ya zo buɗe tebur yana sai da kaza yana sai da kaza sai ya zama shago shikenan sai ga an buɗe amma in kullum aka zauna ba a exploring abin da Allah ya halitta a duniya dan a ƙara faɗin yadda za a rayu to haka za a zauna a daƙiƙance haka kowa ya buɗe ya tashi a nema a cikin falalar Allah falalar Allah yawa ne da ita Allah ƙara mana ce wa wujubu shukrihi kuma yana nuna mana wajibcin a gode wa Allah akan waɗannan ni'imomi to sai mu tsaya nan sai ce wa kullu zalika yadullu ala ta'alluqil qalbi bi khaliqiha duk wannan yana nuni akan yadda wato zuciya ta rataya da mahalicinta saboda dai lokacin mu tsaya a nan din ba fita muka daga siyaƙin ba za mu iya dawowa kuma mu malƙayo zancen ya koma dai a wannan siyaƙin insha Allah ta'ala sai mu tsaya kan wa kullu zalika bi idnillah ta'ala Allah san ta'ala ƙara mana ilimi Allah ƙara mana fahimta Allah ƙara mana tafakkuri a ayoyin Allah Allah ƙara mana imani Allah san ta'ala ƙara mana lura da abin da Allah ya halitta dan mu samu imani a kansu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك